darasin da muka yi muka ce mun tsaya ne a kan ma'arifa da kuma ma'arifa mun tsari a kan ko yau kuma zan sarki a kan yadda shi ne darasin da na darasin da ne النكرة قال والنكرة في كل اسم صائم في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح بطول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس وطرق الجوز بالله مجانا أصلا المعرفة المعرفة من شيء بدانا وشيء أبو بدانا ومن شيء معرفة أبو بداجر أبو نفر كل شيء إيه الضمير الضمير او المضمر تخفي الضمير تخفي المضمر ده ابو دين كمان مثال لك أه. انت أه. هو انا للمتكلم انت للمخاطب هو للغائب جميل جدا تو ابو نبي كده ميكي ايه al'alam al'alam shi ma daga cikin ma'arifa domin jikin abu na uku shi ne al'ismul mubaham al'ismul mubaham al-mubaham ya kunshi al'amura na ya kunshi mai da ya kunshi ismul isara ya kunshi kuma al-ismul mawsul ismul isara kaman haza hadhihi hadha ذلك لهؤلاء ذلك اسم الموصول كما كبر لك الذي الذان التي اللتان اللائي to daga nan sai kuma yanzu mun samu abu na mun samu al-damir mun samu al-alam mun samu al-mubham sai ne المحلى بالالف واللام جميل جدا المحلى بالالف واللام فيما ما اعرف عنه ان الدنيا تجري ومن الكتب الابيض المضاف المضاف الى واحد من هذه الاربعه ودنا سنة اقسام المعرفه يوزع متاسعة النكرة إيه والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وبه النكرة دكا ونسونا شائع في جنسه والتي يقوى أجل جنسه لا يختص به واحد دون آخر لا cikin afradin jinsi baya ke tsantuwa da sunan ba tare da sauran ba wata karibu in ko za a kusanto maka da ma'anar ku sai a ce كل ما صلح ko صلح دخول الالف واللام عليه duk abin da zai iya ingantuwa ka shigar masa alif da lam to ya zama na kira a yanzu ba da alif da lam amma inda za ka sa masa alif da lam zai karba wannan ya zama na kira an gane ku nahwur rajulu wal faras kamar kalma ta ar-rajul da kalma ta alfaras yayin da ka cire alif da lam kace rajulun ko kace farasun wannan rajulun din ko farasun din ya zama ya zama na kira saboda me saboda kalma ce da ke iya karban alif da lam kuma baya da haka kowace ɗaya cikin kalmomin sha'i'atun fi balijin lokacin da kace rajulun abin da yake nuna wa namiji guda daya wato wahidun la bi ainihi wani mutum guda daya ba tare da tantance zatin sa ba domin lokacin da kake rajul ya gaskatu akan wannan sai iya gaskatuwa akan wannan sai iya gaskatuwa akan wannan akan wanda yake nan akan wanda baya amma dai guda daya wannan shine na kira abin da yan an ambace shi zai shiga cikin jinsi gaba daya zai yi sharhin sai cewa qulu annakiratu ya kullu ismin wudi'a la li yakhuffa wahidan bi ainihi من بين أفراد جنسه بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل نحو رجل وامرأة فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم wannan kalmar sharhi ne kan abin da suka faɗa idan an ce na kira wa kullu ismin wudi'a dukkan wani suna wanda a larabci aka ajiye shi ko aka sanya shi li yakussa wahidan bi ainihi dai yake banci wani mutum daya min baini afrad jinsihi daga cikin ɗaiɗaikun jinsi daga cikin ɗaiɗaikun jinsi don ya shafi mutum ɗaya cikin ɗaiɗaikun jinsi yanzu mazaje wannan jinsi ne na dukkan ɗa namiji a cikin bani adam kamar yadda mata wannan jinsi ne na dukkan ya mace a cikin bani adam a lokacin da kake rajulun wannan yana gaskatuwa ne akan wa ɗaya daga cikin mazajen nan ba tare da ka tantance wane mai suna kaza a unguwa kaza ba haka kuma yayin da kake imra'atun wannan ya shafi wata mace ɗaya daga cikin wannan jinsi ba tare da ka tantance wanki yar wane wadda take unguwa kaza ba kalmar imra'atun din nan za ta iya gaskatuwa akan kowace ina fata an fahimta kamar yadda kalmar rajul din nan za ta iya gaskatuwa akan kowane namiji wato lali ya kusta wahidan bi ainihi an saya shi ba dai ya keɓance wani ɗaya da guda ɗaya ba sananne in bai na farar jinsi ne cikin wato daidaikun jinsi balli ya suluha islaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badal domin ya zama ya cancanta a yi amfani da shi akan kowane mutum ɗaya cikin 'ya'yan jinsi ala sabilil badal wato don ya zama badalin wani wanda ba shi ba ya zama musayar wani wanda ba shi ba idan ka ce ja'a ni rajulun ya iya yiwa wannan ya iya yiwa wannan ya iya yiwa wannan a yanzu mu san kowanne ne ba amma abin da za mu iya fahimta shine dai ɗaya ne ko biyu ɗaya sannan ɗayan nan shi shi ne wane bai farran kaya ko wane bai ruwan sumuntin kaya ko wane bai fararen kaya kalmar rajul za ta iya gaskata wani mutum da ainihi ba za su yi rukuta ba amma tana sun tafi mana adadin mutum daya cikin mai bani adam kamar da kalmar imra'atun ba ta tantance wata wanta da bi ainiha amma da tana nuna guda daya cikin mai cikin afradin jin ina fatan kun bayyana nahu rajul kamar da yake rajul wa imra'a fa inna al-awwala yasihhu itlaquhu ala kulli ذكر البالغ كل الرجل كذا يا halaka ambace ta akan dukkan wani ɗa namiji baligi min bani adam cikin ɗan adam wasani ita ko kalmar imra'a ta biyun kenan ya sihu itlaquhu ala kulli unsa baligatin min bani adam ya inganta amfani da wannan kalmar akan dukkan wata mace daya baliga daga cikin bani adam wanda shi ne kenan وعلامة النكرة أن تصلها لأن تدخل عليها ال وتكل وتؤتى علامة سوى وأن كلمة النكرة مو كلمة يا إن أنت ألف سجدتك duk kalmar da bai inganta ba alfa shiga cikin ta mutu ba za ta zama nukira ba ina fata an fahimta wato asiru fi hatta ari kuma idan alfin ta shiga ciki ta haifar da ta'arifi wato kamar yadda kalmar ta zama ma'arifa na hau rajul kamar yadda kalmar rajul fa innahu yasifu dukulu al alif ya halatta ta shigar da al a cikin wannan kalma din wato asiru fiha ta'arif kuma fihi ta'arif kuma idan ka shigar da al a cikin wannan lafazin zai haifar da ta'arifi daga rajulun fa taqulu sai ka ce ar-rajul وكذلك غلام هكذا لفظ غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم فإنك تقول على ربك تكنتي الغلام الجارية الصبي الفتاة al-mu'allim wato idan ka sa wannan al-al-al din sun zama mai ma'arifa dan sun shiga babin da muka karanta al-muhalla bi al idan ka cire wannan al-al-al din sun zama mai sun zama na kira abin nufi dai kalmar na kira wato shi ne dukkan wata kalmar ke nuna mutum daya wata ko namiji kuma za ta iya karban alif da lam kuma alif da lam din za su iya haifar da tarihi a wato yanzu kana bukatar sharuɗa na kafin ka samu hijira sharadi sharadi na farko ya zanto wannan kalmar tana nuna mutum daya mace ko namiji ya zanto kalmar za ta iya karbar alif da lam duk kalmar da ba ta iya karban alif da lam kenan ba za ta zama kira ba ya zanto kuma alif da lam din in an sa za su haifar da mai ta'arifi domin akwai alif da lam din da ba sa haifar da ta'arifi alif da lam din da suke da matan asalin kalmar akwai su yanzu idan ka dauki alif ka dauki alif dama duk akwai ne akwai alif da lam yanzu wannan alif da lam din ya haifar da ta'arifi ne a'a alif da lam ne wanda suke lazima wanda ba yadda za a yi kafata kalmar allazi ko allazi ba tare da alif da lam ba kaga alif da lam din ya ta zanto lazima ce ba wai ta arifiya ba ce ina fatan kun fahimci wannan sannan kuma idan ka dauki wato kalmar zaid in za ka zo ka ce azzaidu ka shigar da alif da lam a cikin wannan kalmar kalmar za ta karba ko ba za ta karba ba amma alif da lam din nan ya haifar da ta'arifi ne bai haifar da ta'arifi ba da haka zaidu ba na kira bane ba ina fata mun fahimta ko kalma ta karba alif da lam sai in alif da lam din ya haifar da ne ta'arifi in zai iya haifar da ta'arifi sannan kalma ta zama na kira kun duke da muna bukatan abu guda uku kenan kafin kalma ta zanto na kira ya zanto wato ainihin tana nuna mutum ɗaya ne ɗayan nan ba a san kowa ba domin zaidu mutum ɗaya take nuna ba amma kuma sananne shi ne musamman bai haza mutum wanda aka rada wannan da an ce zaidu kowa ya soci ake ne amma kaga lokacin da muka ce rajul tana nuna wani mutum ɗaya amma wani mutum ɗaya ba mu san kowa ba imra'a tana nuna wata mace ɗaya amma wani mace ɗaya ba mu san kowace ce ba amma idan muka ce fatima muka ce hind tana nuna wata mace ɗaya sananniya mai wannan suna ina fatan kun gane tsakanin imra'a da hind da kuma zaid da rajul akwai bambanci kwarai da yawa domin rajul na nuna wahidun la bi aini amma zaid na nuna wahidun bi aini kamar yadda hind tana nuna wahidatun bi ainiha amma imra'a tana nuna wahidatun la bi aini ga ko bambanci da haka ne wannan ita ce kira da haka ibnu malik ta kace ce kawai نكرة قابل ال مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر نكرة قابل ال مؤثرة إذا كان أنت تسمي نكرة شين دكان كلمة ذات حرف ال أما ال إن ذات تأثيري وجن هيفدا تعريف وجن هيفدا تعريف أو واقع موقع ما قد ذكر وأنا أقول لك أنا دبوم بيتكلم أنا با كوكما يفعل كده معناه ده أكيد كده وأنا to yanzu ya kawo misali da rajul ya kawo misali da imra'a ya kawo misali da faras da gulam da sauran ma iya kawo waɗansu misalan wanda ba wannan ba wani misali da ya kawo da aka ce kawo na kira ban da kalmomin da ya ambata eh al-kitab to idan mai da shi ne kira sai in kitab wato kalmar alkitab idan na cire alif bilam ta farko ya kamata tun farko karin sa mata alif bilam dan shine ke nuna na fahimci darasin don ka'ida ta iya karba amma yanzu ba a sa mata ba kamar mu masjid idan na ce masjid kaga wannan kalma ce da ta iya karban alif bilam idan zan sa mata alif bilam sai ce ne al masjid da min jikwa na'am bala eh ban ji ba dar kaga dar kalmar ce ta iya karban alif da lam a yanzu darun din nan ta zo ne na kira yanzu mai da ita ma'arifa fahimta ne addar wato kaga alif da lam din anan gurin ta arifiya ce ta saka ba na'am malam eh qalam jamil jiddan qalamun wato qalam anan gurin na kira in zan shigar mata alif da lam ta arifiya sai ta yi alqalam kowa ya da alif da lam din nan ahadasa ta ta'rifa fi hadha al-lafz wato ya fara da ta'rifi a wannan lafazi wani misali misbah sai in ce al-misbah ko me eh ban ba in in sun in sun sai in ce me to wani alibiramin ta haifar da tarihi da na kalmar lafazin in da yake nufi eh mutane al'in wani al'adamin ta haifar da tarihi yanzu ke nan babin mutu tsakanin insu da al'in bambanci shine muna son kalmar ta nuna mutum daya ins kuma baya nuna mutum daya ins baya nuna mutum daya ka fahimta ko don suna da jinsi shi yasa bai shiga cikin karatun ba mu muna san abin da zai nuna mutum daya kaga in kuma ba ta nuna mutum daya ina fata an fahimta to sai tamrinat da ya kawo yace ba kun lasmin min al asma'il atiya fi thalath jumal mafidatin بحيث يكون مرفوعا في واحدة ومنصوبا في الثانية ومقصودا في الثالثة وانعت ذلك الاسم في كل جملة بنعت حقيقي مناسب an gane ko الرجلان محمد الأسطور الأستاذ فتاة زهرة المسلمون أبوك كفهمتي تمرين ضع كل اسم من الأسماء الآتية في ثلاث جمل مفيدة sunan da ke zuwa za ka sanya shi ne kowane suna da cikin sunan da ke tafi za ka sanya shi cikin jumla mufida cikin jumla mufida بحيث يكون مرفوعا في واحدة أتير بسين جملة يزوى مرفوعي ومنصوبا في الثانية أتبيو يزوى منصوبي ومخصودا في الثالثة أتأكو يزوى مجرور فنغاني وانأت ذلك الاسم في كل جملة بناءة حقيقي مناسب وما kowane suna cikin sunayen sai ka sanya masa na'atu dinka wato shi ya zama man'ut sai ka sa masa mai na'at na'at din ne zan to hakiki fi kulli jumlatin a cikin kowace jumla binatin hakiki munasib da suna wanda yake wato munas wato na'at wanda yake hakiki kuma wanda ya dace da suna kamar yanzu ka ce ar-rajulani to sai ka sanya shi a wata jumlar ya zama marfu'i a wata jumlar ya zanto mansubi a wata jumlar kuma ya zanto mafhum to kuma a kowace jumla bayan ka sa shi ya zanto marfu'i mansubi mafhum to ya zanto kuma ka sa masa na'atin da ya dace da ka sa masa na'atin da ya dace da an gane ko kamar yanzu bari ba ku misali ja'a ar-rajulani al-fadilani ja'a ar-rajulani al-fadilani kaga ar-rajulani anan marfu'un bil alif da annahu musanna an gane ku al-fadilani na'at ne na wannan rajulan din kuma na'at ne wanda yake munasib hakiki kuma ina fata mun fahimta ra'aytu ar-rajulaini al-fadilaini marartu bir rajulaini al-fadilaini wannan na baku ne a matsayin me a matsayin namuzaj haza namuzaj to idan muka ɗauki kalmar muhammad ana son ka sanya ta su zanto marfu'iya taratan ومنصوبة تارة ومقصودة تارة ثالثة وأن تجعلها نعت وأن تجعل لها نعتا حقيقيا مناسبا وجد في كلمة محمد يبقى من مثالي مثالي جاء محمد بدأت ذكي بس دي الذكي جاء محمد الذكي هذا اللي بيكون من أبو الربوط وبعض من الربوط هذا اللي داكي بقى في كل شيء ما يكون بالربوط جاء محمد الزكي kaga anan gurin Muhammad ya zo mai ku nake tambaya ya zo fa'il marfu ke azzakiyu ya zo mai na'at na Muhammad sannan kuma gashi marfu'i ne dama na'at marfu'i man'ut ma ya zo marfu'i dama na'at dole ya zo marfu'i eh sai kuma ka ce mai ra'aytu Muhammadan az-zakiyya aha sai kuma kace me marartu bi muhammadin az-zakiyyi wannan yayi ina fata mun fahimta ai muhammad alam ne tun alam ko menene alam ma'arifa ne tun da ma'arifa ne ya kamata na asisin sama ya zanto ma'arifa amma lokacin da kace za a muhammadun zakiyun kaga muhammad ya zama ma'arifa zakiyun kuma ya zo mai na kira babu yadda za a yi su munasaba ke da haka duk lokacin da man'ut ya zanto ma'arifa dole na ya zama ma'arifa idan ya zanto na kira dole na ma ya zama na kira ka'idar ke na'am mun gama da kalmar muhammad sai al-usfur غرد الأسفور الجميل غرد الأسفور الجميل جميل وما يعي sai kuma ka sani ra'aytu al-usfura al-jamila aha sai kuma ka sani na'am مررت بالأسفور الجميل كو نظرت إلى الأسفور الجميل نظرت إلى بعطيك نمر يا مخفوض العصفور الجميل اها ثاني اها الاستاذ بعد ما جيتوا جاء الاستاذ الحاذق جميل وانا الكلمه الثانيه ثاني ممتاز رايت الاستاذ الحاذقه اها ايه نظرت الى الاستاذ الحادث جميل جدا wannan ma yayi sai wata kalmar gidan sai kalmar fatat kaga tunda an ce fatatun kowa ya daga hannu goma inda golaye sun yawa da ba ciki جاءت الفتاة المجتهدة جاءت الفتاة المجتهدة أها بنجبا أو جاءت فتاة مجتهدة ممتاز جاءت فتاة مجتهدة أه. رأيت فتاة مجتهدة أه. نظرت إلى فتاة مجتهدة ولن بيائي أها سمي في كلمة زهرة كلمة زهرة أها eh a zahara tun anan ba zai zama marfu'i ba tunda ka ce ka tabu eh ina jin ka za ka ɗan gyara ne kawai ba za ka iya ba muna so ya zanto marfu'u كلمة ظهرت زنتو مرفوعة في الجملة الأولى منصوبة في الجملة الثانية ومخفوضة في الجملة الثالثة نعم مالا آه تو أي ظهر أنا أقول أن تما بدأت وفاعلي بدم بذي دم قطفة إثلاثة سنكتن تلكن نعم تفتحت زهرة جميلة أه. tafattahat zaharatun jamilatun sannan idan ka ce hazihi zaharatun jamilatun duk ba ya fito ba ba dai marfu'i yake so zama ba ai laysa bid darura an yakuna fa'ilan nahnu nuridu an takuna al-kalima marfu'an sawa'an kana fa'ilan aw mubtada'an aw khabaran hazihi zaharatun jamilatun misali tafattahat zaharatun jamilatun sai me kuma خطبت زهرة جميلة اها سيكومي نظرت الى زهرة جميلة لا زهرة جميلة جميل سي كلمة المسلمون كلمة المسلمون نعم مالا المسلمون جاء المسلمون ياي فعل وفاء اه بكاونا بكاونا بكاونا bai zan baka ba sana'atu ba yanzu ya zama mana uku جاء المسلمون الكرماء جاء المسلمون الكرماء هم كلمة هكا على استحياء اها اها اذا كنت جاء المسلمون المجاهدون ماشي كده جاء المسلمون المجاهدون اها ehe to ƙara suna a cikin mana ra'aytul muslimin al-aqwiya ehe sai me kuma مررت بالمسلمين المجتهدين يعني نعم زي كلمة أبوك نعم ولا نجد eh aha sai ko me sai ko me shi ke da yayi تمرين نجبي في ضعنة مناسبا في كل مكان من الأمثلة الخالية في الأمثلة الآتية وابدته بالشكل وأن ينال سلسلة الضع نعتا مناسبا في كل مكان من الأمثلة الخالية ka sanya na'at wanda ya dace a dukkan wuri daga cikin wurare da ba komai ya bar wurare da ba komai ya bar farar fil amsalat fil afiya cikin misalan da zo wa bihu bi shakli sannan kai masa wasali na farko at-talibu dash dash yuhibbu ustadahu sai al-fatatu dash dash turdi walidayha sai annilu dashdash yukhdibu al-arda sai ana uhibbu al-kutuba kaza وطني مصر كذا الطلاب يخدمون بلادهم الحدائق دشدش للتنزه wato ko wani wuri da babu komai ana son ka sanya kalma da ta dace a wurin ba a na'atan munasiban dama kalmar za ta zanto na'at ne ka sanya na'at din da ya dace fi kulli makanin min al-amthilati al-khaliya fi al-amthilati al-atiya wa bidhu bi shakli da mu fara da na farko na ba na daga ce san eh الطالب الحاذق يحب أستاذه يحب أستاذه ياي الحاذق كاد يرى مسكين أنا أكتب نعم الفتاة الفتاة المجتهدة ترضي والديها ترضي والديها وأمد المشاء المجتهدة مشاء المهذبة dan ba dukan mai kokari bane yake yake zama mutumin kirki ko ba haka ba ta iya zama tana da kokari amma ba lalle sai abin da za ta faranta iyayen ta rai ba amma idan muka ce al-muhazzaba wato wanda suke da tarbiyya kenan al-muhazzabatu ko al-fatatu al-muhazzabatu kaga wanda suke da tarbiyya kenan wanda suke da tabi'a na gari jamil turbi walidaiha daga nan sai an-nil an-nilu an-nilu يخضب الأرض النيل الميت a'a na'am a'a يخضب الأرض ما معنى يخضب الأرض يخضب yana canja mata kala ko a ba yi kusurbu wani ba yi kusurbu ni dai babin ne nan a shi da zai dace da ma'anar kaga a nan gudun sai wanda ya san ɗabi'ar ne ne duk nan gudun za ku yi talalabe da cikin duk a hannun musriyu ai annin da akwai al'azrak an gane ko akwai al'azrak wanda ruwansa za ka ga kamar an kada kada bula haka kaga ya kudu bula arba yana canza launin ƙasa akwai annil al'azrak din din guda biyu ne akwai al'azrak akwai al'abiyar an gane ko akwai wanda ruwansa kamar ruwan kowane kogi ke akwai wanda ruwansa kuma ya canja ta fuskar launi shi ne suke kiransa annil al'azrak yukhdibul arba aha mun gama da wannan sai me أنا أحب الكتب الأدبية جميل جدا ولا يعي أنا أحب الكتب الأدبية نعم سامي وطني إيه وطني مصر أي متطور بزنة مناعة في الجنة domin misir din a nan wurin kaga yana ma'arifa ne tun da alam ya kamata in za ka kawo masana'at shi ma ya zanto ma'arifa amma kaga mutatawwirun bai zama ma'arifa ba to a ce watani misrul mutatawwir idan an faɗa haka yayi watani misru al mutatawwir amma da za mu faɗo ta kalmar mu ji wata kila ita musrawa mai musrawa suke suke kula da masar da shi wannan naka ya yi fa watsani misrul mutatawwi wato misalan da suka gaba ita ce kasa ta ala kulli halin da ku san dabi'ar misrawa ba at-tullab mhm الطلاب العقلاء يخدمون بلادهم جميل الحدائق الحدائق الحدائق الجميلة للتنزه sai a duk jumlar ni bai ji ta zauna mun sosai ba ban ga yadda za a kawo kalma ɗaya a nan gudun jumlar ta ba da cikakkiyar ma'ana ba haka amma haka da yayi alhadaiqul jamilatu litanazzul da mu sai laqitu ko baya ciki yana ciki laqitu laqitu rajulan laqitu rajulan miskinan fa tasaddaqtu alayhi sai sakantu fi baitin wasi'in سكنت في بيت واسع ما أحسن الغرف الملونة ما أحسن الغرف الملونة عند أخي أسن ايه طويلة او قصيرة يقول لك قد عموك سوف انتهي اهديت الى اخي كتابا مفيدا في الثياب الثياب الثياب كذا لبوس الصيف لبوس الصيف wato tufan da ake sawa lokacin sanyi lokacin zafi ce الثياب الرقيقة الثياب الرقيقة لبوس الصيف wato tufafi waɗanda suke ba masu kauri ba su ne tufafin lokacin zafi to mun gama da wannan ke ضع منعوتا مناسبا في كل مكان من الأماكن الآتية وابدئه بالشكل a nan abin da za ka sa shine man'ut can ka sa na'at nan za ka sa man'ut wanda ya dace a dukkan wurin da babu komai farko dai das das das almustahidu yuhibbu ustazahu sai mutum mai kenan a talibul mustaidu yuhibbu ustazahu can gurin kuma sai das das al'alimuna yakhdimuna ummatahum sai zanto me zamu ce kenan الرجال العالمون يخدمون أمتهم سيكما أنا أحب دش دش النافعة الكتب دي بريد ما الكتاب فاتن دي أتي النافعة لتا يا كما تيزون منني منعوت من جمعي أنا أحب الكتب النافعة daga nan sai dash dash al'aminu yanjahu najahan bahiran attajir jamil التاجر الامين ينجح نجاحا باهرا wato dukkan ɗan kasuwan da yake kwatanta gaskiya to shi ne zai ci riba ko zai samu rabo wanda yake na zahiri a harkar kasuwanci daga nan sai dashdash a shadidatu taqtali'u al-ashjar taqtali'u al-ashjar al-awasif jamil al-awasif shadida wato iska mai karfi din nan taqtali'u al-ashjar tana tuge bishiyoyi daga nan sai قطعت كذا كذا ناظرة زهرة ناظرة قطعت زهرة قطعت كي زهرة ناظرة فرأيت دش دش بائسة فتصدقت عليها بائسة رأيت ايه امرأة بائسة البائس وندش في تلوث وأطيم البائس الفقير نعم سيدشتش الفارس لا يحتمله الجسم القارس القارس لا يحتمله الجسم البرد القارس لا يحتمله الجسم wato sanyi idan ya tsanani jikin dan adam ba zai iya daukan shi ba jamil sai da almujtahiduna qadamu shari'a eh العلماء المجتهدون خدموا الشريعة العلماء المجتهدون خدموا الشريعة الإسلامية جميل سي أفدت من آثار دش دش دش المتقدمين أفدت من آثار العلماء المتقدمين العلماء المتقدمين وتنافى إذا daga ababen da malamai magabata suka bari ababen da suka bari a baya shine asar musulmi to daga nan gudun sai dash dash dash al'azizatu watani to abinda wancan da ya so ka sa a can gudun ka ce watani misr al'aziza to shi yasa ya kawo shi nan gudun kaga misr al'azizatu watani abinda yake so a sa masa kenan tun shi dan misr ne eh to mun gama da wannan ko sai aujib man'utan munasiban li kullin min al-man'ut al-atiya ثم استعمل النعت والمنعوت جميعا في جملة مفيدة واضبط آخرهما بالشكل أو جد منعوتا مناسبا كاكاو منعوت وتويار جايبا كان أتنين كنا كو منعوت ذاك كاو مسا وان دي داتي بكل من النعوت الآتية أكون غير جتكين نعت إنك يتفي ثم استعمل النعت والمنعوت sannan ka yi amfani da na'at da man'ut din kuma jami'an gaba daya fi jumlatin mufida a cikin jumla mai fa'ida wabbid akhirha ma bi takni sannan karshe kai musu wasu na farko dai ga lafazin ad-dakhmu ga kuma al-mu'addabatu ko al-mu'addibatu gurgurdan yadda ka so ka sashi ga ash-shahiqa ga al-azba ga an-nadira ga al-uqala ga al-ba'ida al-karim الأمين العاقلات المهذبين دكما شاسع دكما واسعة wata kalma ce wanda take ba kowa a cikin wannan wanda wani bai san ta ba da ko wata kalma da wani bai sani ba na'am ba san wa shahika ba lafazin shahik ba ku san shi ba mai kenan jari ƙololuwar abu أي الشاهقة نعم الشافعة البعيدة كده أبن ديكي دنيسة da aka ce makanun shafi'un sai da yake da kace makanun ba'i a sai da min makanin shafi'in ko min baladi min biladi shafi'a ko min baladi shafi'a yani min baladin ba'i sai mai kuma abdakhum abu qatan abu shine abdakhum to sun fara da abdakhum abdakhum ya kamata a nan gudun abdakam don ya zama wato shi ne na aske nan ko yanzu man'utu za ka sa masa za ka sama masa na'am ar-rajulu bakmu mai shi kenan bai zama jumla hujja ne eh ar-rajulu bakmu qawiyyun wato katan mutum yana da karfi wani lokacin haka yakan faru daga mutum yana da ƙarfi arzazulun bakmu hawiyyun to sai al-mu'addabat الفتيات المؤدبات محبوبات هكذا dukkan yara da suke da tarbiyya za a so mahbubatu na'am sai kalmar ash-shahiqa ash-shahiqa na'am haka ne ra'aytul jibal ash-shahiqa tunda ba a kawo sharadi dole ya zama marfu'i ko mansubi ko min ba mumtaz al-azba a'a ba zai zama haka ba alma al'azba ba zai yi ba alma kai kai jam'in kalmar mana ba ana yin jam'in ta kalmar ma yawwa sharibtu almiyaha al'azba almiyaha al'azba yayi daidai haka na'am sai an-nadira الناظرة الناظرة أه. الفاكهة الناظرة بزي وناظرة بايد أو كما أنا بزي رجونا ناظرة أبن ديك ديك اللي يكي لحق في هذا الزهرة الناظرة الزهرة الناظرة جميلة الزهرة الناظرة جميلة ba wani zai kare gina jimlar zai a wani tsari daban ita wannan duk alfurufin nadura jamila alzaharatun nadura jamila alzahara din ma ya fi dacewa da wuri alzaharatun nadura na'am sai kalma ta gaba al'uqala العقلاء الكتاب العقلاء يدافعون عن وطنهم kace يدافعون عن دينهم من كانوا دان وطنيه كانوا nationalist كما يدافعون عن دينهم marubuta masu hankali kan za su kare addinin su ne ta hanyar mai rubuce-rubucen su mumtaz sai alba'ida ذهبت إلى المدرسة البعيدة جميل سيمكما الكريم رأيت رجلا فأما لفظا الكريم جميل. ايه المضيف الكريم يكرم ضيفه من كلمة المضيف تكرم mun ana ta faɗin wannan yana cikin al'akafa wuta ya a cikin larabci an laraba ma za ka haka suke faɗa almudai sun fi ne sai da almudai yi ba zai zama almudai ba lokacin da kace almudai akwai bambanci da almudai yi kaga duk rubutun ɗaya ne kawai bambancin wasali ne المضيف شنو ما يكربر باكو ضيفه يضيفه فهو مضيف أما المضيف wanda ya ƙara wani abu akan wani abu adafahu yudhifuhu fa huwa mudhifun ha maga ga laraba haka suke faɗa almudhif yadda ka faɗa haka suke faɗa duk har har a cikin masu labarai duk da akwai waɗanda suke da kiyayewa wajen karanta labarai suna larabci mai kyau amma za ga aka wannan barnar tana shiga haka yau da gobe yau da gobe sai mai kuma al'amin al'amin mana جاء المعلم معلم الأمين الآفلات الأمهات العاقلات سمي إيه يربين أولادهن وتسكن بعد تربية تدرجة يا أنسي جاء المهذبين المهذبين بدي زمو الفتيات وأنا رأيت الولدين المهذبين جميل في شاسع أتيت من مكان شاسع في واسعة نعم ايه في بيت سكنت في مساكن واسعة to amma sai ka ɗaya masakin kaga da yawa ke gidaje da yawa kuke ne da ka sai maskan kuma bai zai dace da wasi'a ba tun da ga ta wasu yaji su karfi a ku kyalin shi gyara da kai ga wani malami na gune ce sakanta fi gurfatin wasi'a a gurfatin wasi'a kaga shi kenan gurfa da ta yi ta'jiz wasi'a ba ta ta'jiz ko ba haka ba ko sakanta fi darin wasi'a domin lafazin dar yana zama muzakkar yana zama mu'annas Allah ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina naj'aluha ta ta'jiz ta'jiz kaza yaudu ila dar wa hiya mu'annasa sakantu daran wasi'atan ko fi darin wasi'atin ila akhirah shike na mun gama ko abin da yake gaban kan tadriji ne kowa zai iya ganin ya zai koya maka ne wanda ake lirabi أعرب الجمل الآتية الكتاب جليس ممتع الطالب المجتهد يحبه أستاذه الفتيات الدبات يخدمن بلادهن شربت من الباء العذب تبع أنسى السلام الكتاب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره جليس خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضامة الظاهرة الضمة الظاهرة wannan zai koya maka da ake lirabi ne daga nan kuma sai ka ci gaba da yi da kanka to wannan ayi yayi dai haka ko nan gaba idan zamu tashi zamu shiga babul afasi da huruful afasi insha Allah ta'ala na'am eh ban ji ba ai mun karanta shi a baya eh mun karanta shi a baya idan ka duba zaka gani ba ta na aka yi ce ka ka ko ba za a yi maka darasi ba kai kadai to me za ka yi aha جاء محمد الفاضل وابوه to me ba gane ba shi duk ya faɗa maka a baya ni dai ba zan koma wani darasi baya ba wanda wani bai zo ba in yi masa shi kadai to ne kenan idan ka koma cikin tamarin za ka gane ba a nan gurin yanzu ya baka misali ba na in za da irabi a can ma ya bada irin wannan misali ya za ka ce za a muhammadin lufadul abubu ya za ka ce da irabinsa wallahi don mun yi ta a baya na'am sai mu karanta na'am akwai wata tambaya ci eh game da uqsimu billahi aiki ne na ina rantsuwa da Allah ke eh ina daidai in dai rantsuwa ce amma aka ce mu ina rarraba abu kenan raba abu kenan na'am a ba lalle bane gadan masar a zai iya gadan masar ta arifi ya danganta niyyar mai magana eh ya danganci niyyar mai magana amma dai ba lalle bane ga dan masu ta'ari na'am bismillah بمآثر القبيلة wato baitocin da muka karanta na amur bin kulsum gaba ɗayansu duk tsawon kasidar gashi wajen baiti ɗari ko nawa makamancin haka ta duru haula fikir ta yi tana kaiwa ta komo ne a kan tunani guda biyu abu guda biyu ke sun tabbatar tunani na farko inkarun ala amr bin hin an yata jahala qadar kabila wato yana yi wa amurjinihin inkari don me yake nuna bai san matsayin banu ta galib ba a tajahul shi ne gashi ka san abu amma ka nuna baka sani ba to shi amurjinin hin wato da yake cewa wane ne da cikin larabawa ba ba sa ake da tsammanin za ta yi kyamar ta yi hidima gaba ba ta aka ce wane ya je kira wuce har sa yi masa wannan shi ne ke masa wannan inkarin yanzu kai ka ce baka san matsayin mu ba أبا هند فلا تأجل علينا وأنذرنا نخبرك ليتنا in baka san suwa ya muka tsaya yanzu mu baka labari da yake in da da san kana jin abin da yake mutum bi anna nuridu rayat jiban wa nusruhunna hunran kadrahunna wato ka gana masa inkari kenan abu na biyu fakhrun bi ma'asir al qabilati wa ayyamiha wa butulatiha kokarin alfahari bi ma'asir al qabila da ababan girma da kabilar ta take da shi wa ayyamiha da kuma ranaku da suke da suna tarihin yaƙe-yaƙen su wa butula ta da jarunta butula jarunta ke da an ce batal jarumi ke ayyamul arab galibi ayyam ne na yaƙe-yaƙe wato ai suna da ranaku na yaƙe-yaƙen da suka suna sara akan abokanan adawa wanda tarihi ya haddace musu wannan kuma abin da na alfahari a wajen larabawa suna da butula to shine abin da ya ta kokarin ya faɗa masa a cikin kasidar waƙarsa بأي مشيئة أمر ابن هند تطيق بنا الوساطة وتزدرينا تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مكتوينا فإنك تناسنا يا أمر آية الأداء قبلك أن تلينا وتوانا فقلن نونا متى لا نيكونسو نتاريه بجارنكا وانا ya kamata a ce amur ibn hindi ya san wannan bai kamata ya yi musu sai ce fa kabilu ta galib wannan ma kalma tana daga cikin kalmomin da galibin ɗaliban ilimi suke kuskure a kanta sai su ce shamalak kuskure kuskure shamilak an gane ko shamila ya shimalu daidai da fariha ya farahu haka kalmar su amma yawanci suka sun ce shamala ya shimalu shamala mazi ya shimalu mudari ku kawo kuskure ne mazi da ce shamala sai dai shamila an gane ko kamilat shi ne daidai ci gaba
حتى كلمت كل نفس وكانت القرية واحدة من غذائها تكفي قبيلة كبيرة تكفي تكفي قبيلة كبيرة تتضاعف تضاعف وتكون فالقبيلة تجمد تسبغ رايتها بدماء الآباء yana so ya nuna cewa kabilarsu ta galifa su suna tante tutocinsu ne da jinin abokanan adawa ba tanti ne wa da gobe ba ba kayan rini ba bi anna nurdin raya ta diban wa nuskiruhunna hamran kadrawina in sun tashi yin tantin tutar su to da jinin abokanan adawa suke yin tanti ba da wani kayan rini ba saboda su jarumai ne wa idza as'alat harbaha ala qaumin kuma kabilar sagali idan ta kunna wutar yakin ta ala qaumin akan waɗansu mutane imtadda fil harbi wannan yakin zai fadada hatta kamilat kullu najd har sai ta ga mai yankin najd gaba daya ta ga najd kamar yanki ne mai zaman kansa ba gari guda bane ba najd yanki kamar ka ce yankin arewa ai kaga ba gari guda bane ba yankin kudancin Najeriya kaga ai ba gari guda bane ba yauwa najd ma haka yanki ne da ya kunshi garuruka kamar nahiya ce wa kanat al-qabdatu al-wahidatu min ghidaiha wai jinki ɗaya kawai na abin da suke dafa na abincin su idan ka ɗauki jinki ɗaya wanda zaka sa a wani su kamar jinki ɗaya ne ta tafi kabilatin da kabiratan ka kuba'a wato wannan abin zai isa kabila guda ɗaya kamar kabilan kuba'a wato dai abin da yake nufi wato dan abin da za su yi karin kumallon safe da shi ko kuma wanda za a ba wani yanki daga cikin mutanen su a matsayin kafin a kawo wa sauran to wannan kason ya isa wata kabila babba wanda ke nuna shi su suna da yawa in dai dan kankanin abu nasu ya isi wata kabilar su su nasun da yawa kenan wato wannan ya nuna adadin yawan su kenan suna da 'ya'yan dangi shi yasa yake mubalaga cewa wato ملأنا البر حتى ضاق عنا وفوق البحر نملؤه سفينة هذا مبالغة وتسير الأبيات وتسير الأبيات إلى نهايتها في فقر شديد المبالغة ولعل ولعل سبب تلك المبالغات واضحة أن الشاعر قال قصيدته هذه وهو لا يكاد يقي ما يقول من نجوة النصر ولهذا صدرت عنه مبالغات غير معقولة كما ترى في الأبيات yace idan wata sirrul abiyat baitocin wakan sun ci gaba da tafiya ila nihayatiha har zuwa karshen baitocin fi fakarin shadidul mubalaga a cikin alfahari wanda ya kai matuƙa wajen zurfafawa wala alla sababa tilkal mubalagat mai yiwa sababin da ya kawo zurfafawa a cikin yaban kai da alfaharin alwadiha wanda yake a sarari an ga haka anna sha'ira qala qasidatahu hadhihi shi mawakin ya ambaci wannan kasida tasa ne ya faɗe ta ne wa huwa la yakadu ya ma ya qul a daidai lokacin da ma baya iya haddace abin da yake faɗa kawai kalmomi suke fitowa daga bakin sa yana faɗa min nashwatin nasri saboda yana daga cikin annashawan nasara yana ganin ya kace amru bin hind a daidai wannan lokacin zuciyarsa kawai duk abin da bakin sa ya fito da shi faɗa yake da abin da yake na daidai da abin da yake na kuskure da abin da zai iya yiwa hankali ya karba da abin da hankali ba zai karba ma wanda sai faɗa yake sadrar an mubalagatin da irin akula don haka aka samu zurfafa zance wanda hankali ma ba zai iya karba ba kama tarafil abiyat al-khamis ashar والسادس عشر والسابع عشر كما يدل هذا من cikin baitoci na sha biyar da na sha shida da na sha bakwai in kun bude za ku gani baiti na sha biyar da na duniya wa man abaha alaiha wa na bututu hina na bututu qadirina a ce duk duniya gaba ɗaya mallakar wata kabila ɗaya ce kaga wannan ƙarya ne ملأنا البر حتى ضاق عنا وفوق البحر نملأه سفينة إذا بلغ الفطام لنا رضيع إذا بلغ الفطام لنا رضيع تكثر له الجبابر الساجدين أقول دم مبالغة مبالغة دم mutum lokacin da yake cikin wani abu haka sai ya mantar da shi ma me ya kamata ya faɗa sai ta aliki
التعليق ملاهي بن معلقة عمرو بن سيرين على القصائد الآتية wato kasida ta Amr ibn Kulthum din nan tana da waɗansu ke bantattun ababai da ta yi fice da su ga su kamar haka abu na farko أن ألقابها سهلة ولعل مرد ذلك أن الشاعر كان يقيم على قلوب حاضرة ولهذا كانت الكاذبة wato lafazan da ya amfani da su lafazza ne masu saukin faɗa aba hindu fala ta'jal alayhi fa anzirna nusabbiruka lisan dukan su ba lafazi da zaka ji wato bako da yawa ko mai kaushin faɗa akan harshe dukan su lafazi ne salisa sannan ita kanta kafiya din suka ce kare ta da harfin lil shine alif fa anzirna nusabbiruka yaqina akwai wata suhula ta alfas sai yadda suke karewa da harfin lil harafin da maddi aka yi masa ba dai suke ba da kasidar da za ta riga karewa da wani harafi daga cikin hurufin shidda an gane ko za ka ga wato akwai kauci a cikin a cikin ta kenan an fahimta ko suna da sahalatul alfas wala Allah marar da zalika mai yiwa abin da ya kawo haka din anna sha'ira kana yuqimu ala hududil hadira mawaƙin yana zama ne akan iyaka ta birni wali hadha la nas alfaz da haka lafazan da yake amfani da su suka zanto mai sauki suka ce akwai bambancin lafazi tsakanin mutumin kauye da mutumin birni mutumin kauye kaushin magana gari kalmomin kansu sai ka suna da nauyi amma mutumin birni ko kalmominsa sai ka ga masu sauki ne haka masu laushi ne suka ce wai abin da ya kawo wannan abin nan kenan suna cewa ka duba kalmomin da wato wannan yake amfani su a cikin kasidarsa akwai kalmomi da su na ƙauye ne da yawa sauransu ko buga misali ne buga misali da gona da dutse har ka buga misali da duwatsu kaga yayi akwai abubuwa da yawa wato don saboda zama cikin daji da zama cikin sahara ko buga misali da doki da wane ne ko da ke sun ce doki akwai alamar binnanci a cikin sama da raƙumi raƙumi ya fi nuna ƙauyenci mutum ya ta buga misalin raƙumi laha ai tsala zabin wa saƙa na amatin wa yana zuga taguwarsa tana da cinyoyi kamar na barewa tana da ƙwauri kamar na jimina kaga ai wannan akwai ƙauyenci a cikin yawan gaske an gane ko to lafazan dai suna nufin akwai sauki a ciki wannan khasisa ta farko ke khasiya ta farko ke khasiya ta biyu fa أو مهما في معاني القصيدة المبالغات التي يجري بعضها وكأنه غير معقول كقوله ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر مملئه كثيرا ولم يكن لسبب في البحر أي yace sannan abu na biyu daga cikin abin da suka yi fice da su a cikin kasidar sa wato mubalagat zurfafa magana allati yabdu ba'daha wa ka'annahu ghayr maqul wani sashi ma na mubalagar za da hankali ma ba zai karba ba kamar zai ce bala anil barra hatta ba ta anna mun cika sararin duniya har yayi mana kadan mun rasa inda zamu zauna ba fulotai wa ma'ul bahri na lahu safina gaba ɗayan ruwan teku mun cika shi da jiragen ruwa sai wa lam yakul li tajlid fil bahri ayyi sufun su ko ba ma a gefen teku suke zama ballantana a ce suna da kwale-kwale ko kwale-kwale ɗaya ba su amma ce sun suka tekun duniya da da ko mubalaga ke wato dai kasidar su tana da mubalaga wa ka qaulihi وقوله إذا بلغ الختام لنا رجوعي فقلت له جبابر الشاهدين cewa yaro idan ya kai re- yaye a cikin su sai ga manyan sarakuna sun fada suna gaishe shi to kaga wannan ma mubalaga ce wa ka qaulihi وقوله لنا الدنيا ومن أبهى عليها cewa duk duniya gaba ɗaya mallakar mu ce haka duk wanda ya waye gari a cikin ta mallakar mu ne bawan mu ne a wannan ma mubalaga ce sai khasiyya ta uku ولم يبدأ الشاعر قصيدته بالوقوف على الأقلال ولعل نسوة النصر شغلته عن ذلك فمطلق فمطلق المعلقة كما أطلقنا هو قوله على كفر بسهمة فاصبحينا bi sahmiki بسهمة فاصبحينا ولا تبقي أمور الحنجرين yace sannan kuma abu na uku kasidarsa bai bude ta ba da tsayuwa Allah a tsalali akan kufan gidaje irin yadda da aka kasidar laraba ana bude ta ne da maganan soyayya da maganan na tsaya a kufan gidan masoyiya na yi kaza na yi kaza da dan sai buro da kai sun yi kifa na su min zikira habibin wa min zubi bi kutubin lawazil da kulli fa hawli fa tudi ha kal makarat kaza duk luluka da yake zanawa inda masoya suka bi suka wuce ko suka yada zambu lam ya afa rasmuha lima da jasud da masjidha min janubin mutum ali shi kawai kai tsaye bai shiga wani magana ya tsaya a wani kofai ya yi kuka ya tana da ita tana da shi duk ba wannan a ciki ولعل نشوة النصر ميوة النشوة إذن تكون نصرة شغلته عن ذلك ya shagaltar da shi gabarin tuna wannan ba fadan wata wal mu'allaka sai zanto mamudin mu'allaka don su kama aslafna kamar dai da mu gabatar huwa qawluhu ala hubbi bi sahmi fi tasbihina wa la tubqi kumur al andarina mutashatan ka anna al hubba fiha idam al ma'u qalataha qasina ita ala sauran su sauran rai ki ba hubbi bi sahmi tashi da katon kofin nan naki da ke hannunki fasbahina kawo mana abin shan safe asabahu shine abin shan safe yawanci kuma galibi suna nufin giya dan da ita suke kara kumallo wala tulki khumur al andarina kar ki rage wata giya ta garin andarina da ake yi oda ta tafi sun zo da ita garin andarina wani gari ne a sham ya shahara da iya giya a wancan lokacin na jahiliya isa laraba suke yawan ambatan garin andarina cikin tafsirinsu na waka musamman an yi maganar giya to kaga bude wannan tafsir tashi ai ya sha bamban da yadda irin sauran masu tafsira suka waje hal gadar shu'ara min mutada min mutaraddami am hal arafta dar ba'da tawahumi da an tarbin shaddar waka ce ta yaki amma sai da bude su da batun soyayya am hal arafta dar ba'da tawahumi shin ka gane gidan bayan dimuwa ta kama ka ko ba su gane gidan ba إلا خصائص بينهن رواكب وبقية من لئيها المجرم يا دار ميت أبلة بالجواء تكلمي وإني صحابا وإني صباحا دار أبلة وسلمي دار لآل حسن جديد طرفها فوق الإناث zuwa ƙarshe ta ga sai da bude da batu amma ne kawai sai kawai yake batu din wani yana ga cikin fasiya din sa wato waƙar tana kalisa ce tana da sauki abin da ya ɓata kasidar sa kawai wannan mubalaga din ka faɗa abin da ka faɗa an sa a hankali ba zai karɓu ba inda a ce babu wanda a cikin kasidar su da tana da daga cikin kasidu da za su yi ciki a cikin kasidu na larabawa saboda suka ce gwanintar magana ba wai kai ta kawo bakin kalmomi ba masu kauci shi ne gwanintar magana ka kawo kalmar da idan akwai mutum goma bakwai sun fahimci ne kake suka ce wannan shine balaga a cikin zance an fahimci ne kace amma ka kawo kalmar da idan akwai mutum goma guda uku kawai suka fahimta ko mutum ɗaya ko biyu suka fahimta sauran sai sun duba kamus wannan ba gwanin ta bace ba shirme ne kawai waɗansu suna son in za su magana su kawo ne da haƙƙin kalmomi a cikin larabci su kuma bakin kalmomi ba ne ba a'a magana ka faɗe ta a daidai inda ta dace waɗansu kuma suka ce ba bakin kalma suka ce ai ba kalma ba kowa ma gaba ɗaya a duniya ya danganta a cikin suwa aka faɗe ta abin da su zama bakuwa a wurin ɗaliban ilimi na ƙasa idan ka ɗauki ɗaliban ilimi na zaka tsakiya bakuwa ce a wurin abin da su zanto bakuwa a wurin ɗaliban na zaka tsakiya idan ka ɗauki da zakakuran ɗaliban ilimi kafa da kalmar ita bakuwa ce a wajen to kenan ko waɗanne za ka yi musu usulubi daidai da daidai da fahimta yayin da ka je birni kana magana sai ka rika ta buga misali da rawun abawud da katon titi da bene hawa uku hawa hudu hawa biyar hawa bakwai dan duk akwai su a binnin idan ka je kauye kuma dole ka ba da misali da tufaniya da da dan buza ne ko dan fallo ne ko wane ne ababen da za su fahimta da sauransu da gora da geza da sabara da itace da kurege da shi za ka rika buga misali to wannan ka zama gwanin magana kenan duk inda ka je ka yi musu magana wanda su dace da su to wannan shi ne abin da ake nufi da gwaninta cikin magana na ga wannan munakasa dama ba ma karanta wannan munakasa don tambayoyi da ko ka iya buɗe wancan ko kalmanci kaɗan buɗe wancan da annabi ga ta zube wato annabi ga ta zubiyani shi ma ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat shi ma daga cikin kasidodinsa da ya yi wadda ta fi shahara shi ne kasidar da yake ba da uzuri zuwa ga wajen malik annu'man wani sarki daga cikin sarakuna da yake ganin yawo laifi ya je yana ba shi hakuri to wannan kasidar ta ban hakuri da yake lallashin sarki da ita tana ɗaya daga cikin kasidu su kai fice cikin waƙoƙinsa idan kana son tarihin sai ka duba cikin tarajimin shu'ara al-jahiliyyin littafi جو النص ومناسبته ya yanayin waƙar ta su take ko wani dalili ya sa ya faɗi waƙar
كان النابغة الزبيان سائل سائل من النعمان وجه السجن وقد انقطع بذلك شأنه فأصبح من سابق الزبيان وجلس يتحكم بين شعراء الإسلام shi na buga tijjibiyani sha'irul malik annoman wato mawaki ne da aka san shi da almalik annoman wato mawakin sarki noman ne wa jalisuhu sannan abokin zamansa ne yana cikin waɗanda ake zaune da su a fada wa qaddar safa bi zalika sha'anhu a sanadiyar haka matsayinsa ya girmama a wajen larabawa fa asbaha min sarati zubiyan ya zama cikin shugabanni na yan kabilar banu zubiyan wa jalasa muhakkaman bayna shu'ara'i fi uqqas ya kai matsayin a hukuntar da shi wato a tashi ya zama mai hukunci baina shu'ara a tsakankanin mawaka fi ukkat a suku ukkat suku ukkat wata kasuwa ce ta duniya daidai suke da kamar trade fire da turawa suke yi amma mu wasu suka kawo mana kasuwar baje koli to su a ukkat idan an je galibi kasidu ne da kowace kabila take ganin mawakinta ya faɗa za a kawo su ka zo ka karanta kasidar ka aji wanda ya karanta tashi wanda ya karanta shi a ciki akwai kuma alƙalai wanda su gwanaye ne wajen gano abin da kowace kasida ta yi fice da shi to su ne za su ce kabila kaza kasida kaza ce sai ta ɗaya kasida kaza ce sai ta biyu kasida kaza ce sai ta uku su gwanaye ne wajen lura da dabarun magana da azancin zance wanda da shi suke iya hukunci to shi na zuga ya kai matsayin a ajiye shi hukunci kan kasidar da wani yake هذا هذا ما هجة هنا أو لي ولما رأى الكتاب قرار منزلة النابغة دعوا بالنساء بينه وبين الإمام ونظموا على لسانه أبيات في نداء وفي نداء الإمام فغضب الملك وأهدر دم صاحبه سوف قد يتي ولما رأى الحساد عظم منزلة النابغة yayin da masu hasada suka ji girman matsayin da nabiga ke da shi a wurin sarki Nu'man sa'awu bil wishayati bainahu sai suka yi kai kawo bil wishaya da gulma ita ce wishaya ita ce gulma wato daukan zance tsakanin mutum biyu dan bata su shi ne ake kira al wishaya mai yin abin sai ake alwashi an gane ko wani kita idza ghafala al wasuna عدنا لوصلنا وعاد التفافي بيننا والوسائل عندما تتفاءى ما سكيكا وسكا غفلا to sai mu shirya kafin kuma su sake dawowa su bata mu kaga sun ce bata mutane kenan sa'udu risayati bainahu wa bainan nu'man suke ta kai kawo da gulma da zance na kai karan wani da wani da tsakanin shi da nu'man wa nazamu ala lisanihi abiyatan amma suka tsara wata kasida daidai da yadda na buga ke yin kasidarsa fi hija'in nu'man suka yi wa nu'man zambo da ita suka ce ai na buga ne ya faɗa ka ji ma abin da yake sai kawo kasida sai karanta sarki nu'man kuma yaji fa ghadib al malik sai sarki ya fiti wa ahdar da mashairihi yake jinin wannan mawaƙin duk inda a jinka zubar da shi a kashe shi kawai saboda zagi suke masa na cin mutunci suka ce kuma na buga ya faɗa.
فقر الشاعر إلى إلى الركائب في الشام وكانت حكومة بملك الإمام Da shi na buga ya ji wannan sai ya gudu zuwa ga yan kabilar Zakafina. Wata kabila ce ta larabawa kan iyaka a ƙasar Sham tsakanin su da Rumawa. Wa kanu khusuman bil mulkin Noman kuma dama su kuma yan adawar su mulkin Noman ne. Sai ya tafi can wajen su don su ba shi tsaro su tsare masa jininsa. Mhm.
وقد لقى الشاعر في بلاد Shi Balab في بلاط الغزاتنا ترحابا واحتراما لكنه لم يجد صبرا على فراق صديقه القديم yace hakika shi wannan mawaki na duga wato ya gamu ya gamu da farhaban wato tare da maraba wa ihtiraman da mutuntawa fi balatil gasasina a fadar gasasinawa kamar ka ce a fadar kanawa a fadar sakkwatawa a fadar gwari a fada fada ita ce balaf wato kasrul malik gidan sarauta shine balaf في بلاط الغفافنة ترحابا واحتراما لكنه لم يطق صبرا أما كم يا كافي هكولي على فراق صديقه القديم بسا جربوا دا أبوكين فتنسا ندا فيني ملك النعمان duk da yadda aka girma ma shi a can gurin ya kasa yin haƙuri kusa an ce sabo ta take mawa fa'ada فعاد ودخل على النعمان متخفيا ومدحه واعتذر اليه فاعطاه وعاد عنده الى صاحب hazwatihi fa'ada sai حضرته ya baro can garin da safuna ya dawo wa dakhala ala nu'man yaje ya shiga fadar sarki nu'man mutakaffiyan yana bubboyewa shine mutakaffiyan wa madahahu ya yabi sarkin wa atazara ilaihi ya gabatar da uzurinsa fa afa anhu sarki ya masa afuwa wa ada indahu ila sabiqi hazwatihi ya sake samun matsayinsa na da shine hazwa matsayi kamar ka ce haz rabon mutum zu hazzin azim alhazwatu wal hazzu dukkan su daina nufin rabo ko matsayi ila sabiqi hazwatihi ya sake komawa matsayin sa na da da yake da shi a wurin sarki to ga nufin kasirin nan عمر أتاني أبيت اللعن أنك من فمي وتلك التي أهتم منها وأنصبني sukan ce a baitan la'ana a cikin larabci ai daga a baya a bane la'ana ko ba shine la'anta ba a baitan la'ana ka ki zagi ma'ana kana da siffofin da ba a isa a zage ka ba ba sai in mutum yana da siffofi na kasa bane yake zagin shi da siffofi na sama fa ba a zagin sa to idan suka ce a baitan la'ana abinda suke nufi wato kafi karfin zagi an gane ku atani a baitan la'ana annaka lumtani yace atani labari ya zo min a baitan la'ana jumla ce mutarika ya kafi karfin zagi ya babba ya shugaba labari ya zo min annaka lumtani cewa ka zarge ni ka ce nayi kaza ka ce nayi kaza gurgurdan yadda aka baka labari wa tilka allati ahtammu minha wa arsamu wa tilka su ko irin waɗannan labarai da suka zo mun na damuwar su game da ni a hatammu min ha su ne abin da ya sa ni ma na damu wa ansabu kuma nake cikin wahala da kunci dan an ba ni labarin kana fushi da ni sai fushin da kake da ni ya sa ni cikin kunci ya sa ni cikin damuwa fa bittu فبت كأن العائلات فر- فرسن لي حراقا به إلى فراشي ولأسفي lafazin hara yana nufin ashau wato kaya an gane ku fadittu sai na kwana ka annal a'idati farasnani al'a'idati majiyata su da can a larabawa galibi idan mutum baya da lafiya mai jiyarsa mace ce. ko mun dangin da yake da su namiji mace ce za ta yi jiya idan mata sun fi tausayi to da haka kullum suka tashi maganan masu majiyata ko masu zuwa su duba mara lafiya sun fi kawo labarin mace sama da namiji al'a'ida ta nan gurin mataye da suke zuwa ziyarar mara lafiya fadittu sai na waye gari ko na kwana ka annal al'a'ida ta farasna ni kai ka ce masu ziyarta ta su duba ni cikin dangi na mata farasna ni harasan kawa suka shimfiɗa mun na kwana a kanta bihi yu'la firashi akan kayar aka ɗora shimfiɗa ta wa yuqtabu kuma abin shimfiɗar ma an takuɗa shi da kaya to mutumin da aka shimfiɗa masa shimfiɗa akan kaya ya kwana a kai zai kwana cikin damuwa ko cikin walwala to sai yake kwatanta bakin cikin da ya samu kansa da aka zo aka ce sarki na fushi da shi kamar bakin ciki na mutumin da ya kwana akan kaya mutumin da ya kwana akan shimfiɗa ta kaya ko zai iya bacci to yana nufin haka ni ma da aka zo aka ce kana fushi da ni kana ba damuwa da ni na kasa bacci wannan duka uzuri ne ke gabatar halattu halattu حلفت فلم أكن لنفسك من بشري وليس وراء الله للمرء مشهد ita na riga na yi rantsuwa wa lam atruk li nafsika ribatan ba zan bar shakka ɗaya ba a cikin zuciyarka game da kai wa laysa wara Allahu lil mar'i mazhabu ka ko san bayan ubangiji subhanahu wata'ala bai kamata zuciyar dan adam ta rataye da kowa ba to wannan Allah da shi yake rantsuwa kan cewa duk abin da aka faɗa ma ƙarya yake ba na son in bar shakka a cikin zuciyarka game da ni la in kunta فإن كنت قد بلغت عني حكاية لنؤذنك الواسع أبيت وأكذبت abin da ke rantsuwar ke na kansa da in kunta kad bullikta anni wushayatan in har ka kasance an isar maka da gulma daga waje na a ce maka na ce kaza game da kai la mubulli kalwaki wallahi duk wanda ya sauka da wannan labarin kawai dan hada husuma ne shine alwaki aghassi wa akzabi kuma wannan wanda ya isar maka da labarin ma mai gulman nan aghassi shine mafi kowa albutu wa akzabu mafi kowa ƙarya a tarihin masu isar da gulma tsakanin mutane ba wani mai isar da gulma da ya ji shi ƙarya ko ya ji shi albutun ƙarya suke abin da suka faɗa masa ولكن ولكن لم يكن امرأ هي جانبي من الأرض فيه مستراب ومتلبي
ملوك ملوك وإخواني إذا ما آتيتهم وحكموا في أموالهم وأقربوا ففعلك في قوم أرادت أرادت أراك اصطفيتهم اصطفيتهم فلم ترهم في شكل ذلك أجنبي yanzu ya rige ya ba da uzurin me yasa ya tafi wajen yan adawarsa sai ce walakin na ni kuntum ra'an liya janibun min al-ard ni ina da ka gani wani mutum ne wanda yake da abokanai min al-ardi a sasanni na kasa daban-daban janib a tubin ka nan gurin kenan to suna fassara aboki da janib wa sahib bil jambi ina fata mu fahimta duk wani wanda zai karfafe ka abokinka ne dan uwanka ne a iya ce masa janib walakin na ni sai dai ni kuntum ra'al liya janibun mutum ne wanda yake da masu karfafarsa min al-ardi a sasanni daban-daban na duniya fihi mustaradun wa matlabu wurin zuwa na ne sannan wuri ne da duk abin da nake nema zan iya zuwa wajen mustarad wurin da yake dan adam yakan kai komo a wajen ba wai yanzu bane dan an faɗi wannan na je wurin su dan in yi adawa da kai dama can ina da sanayya da su nukan je idan wani abu ya taso nukan je wurin su nukan dawo nukan je nukan dawo adawar da kuke ce da su wannan ba su kai ne ba ba na je wurin su bane dan in karfafe su akan adawa da kuke da kai ina ba da gudan ji magana ta mulukun wa ikhwani sarakuna ne da kuma dangi idza ma ataituhum yayin da duk naje wajen su uhakkamu fi amwalihim akan hukunta ni a cikin dukiyarsu ma'ana in naje garin to duk abin da suka mallaka sukan danka shi a hannuna in yi abin da nake so na iya ba da kyauta na iya ci na iya sha na iya kwana na iya komai da dukiyarsu wa ukarrabu sukan kusantar da ni zuwa gare su dama can haka suke yi to wannan ku dama a wajen sarakuna kasar su ba bakon abu ne ka fi ilika fi qaumin kai ma haka daga kana yi fi qaumin game da wadansu mutanen araka safaitahum waɗanda nake ganin ka zaɓe su a matsayin makusantanka falam tarahum fi shukur zalika aznabu ai ban tsammanin dan sun gode maka sun yi laifi mutanen da ka zaɓe su ka kusanta su da dukiyarka ka sai su yi kaza suka zo suka gode maka sun yi laifi sarki zai ce ba su yi laifi ba to ni ma waɗancan haka suka ɗauke ni suka sa a cikin dukiyarsu in ci abin da nake so in bayar da kyauta ga wanda na so idan na je wurin nan sa da zumunci da godiya a gare su na yi laifi ba ban yi laifi ba
فلا تتركني بالوحيد كأنني إلى الناس مطلوب به القار أجربي yace fala tatrukan ni bil wa'idi da Allah kada ka bar ni a cikin wannan razanin da kai mun na cewa duk inda aka ganni a kashe ni ya kamata a janye wannan dokar a kaina umarnin da aka bayar a janye shi ka annani ila nas matliyun bihi qaru ajrabu sai ya zanto na zama kamar raƙumin da yake da cuta ta jarab idan an sanya masa farar ƙasa an sa shi a jikin sai ga dukkan sauran raƙuma suna gudu a jikinsa wato almatliyu wato wata madda ce ka iya wani abin nan ne kamar wani sinadari ne a cikin ƙasa wanda raƙumi da yake da cuta ta jarab wanda take sa raƙumi ne ta yawan soke-soke da yana karta jikinsa cikin abin nan haka to idan suna son su yi masa magani sai su kwaɓa wannan abin mai kama da farar ƙasa sai su ce su kwaɓa masa a jikinsa to galibi kuma laraba suna da canfi a lokacin jahiliya duk inda sai ga raƙumi an sa masa wannan sun san yana da me wannan cutar da haka ba wanda zai da wannan raƙumin ya kusanci raƙumansa su kansu raƙumin sai ya zama sabo da sun ga wani raƙumi dan uwansa da wannan a jiki sai su me sai su yace to dokar da ka sa a jiki na ta cewa duk inda a ganna a kashe ni sai zanto kamar wancan raƙumin ne da aka sanyawa wancan magani na kirki a jikinsa idan ya tafi kuma suna gudu ni ma yanzu in dokar ta na kai na fa duk ba wanda zai bani masauki a duniya duk inda na fa kowa sai tarwatsa ku kauce kan jini ya tarwatsa ya shi ne salatu turkan ni bil wa'idi kar ku kyale ni da wannan doka ta cewa a dauki jini na duk inda nake ka annani ilan nasi sai zanto dangantaka ta da mutane kamar ni ne matsaliyun bihil qaru ajrabu wato laƙumin da yake da jarab bihil qaru idan an kyakkyafa alƙaru wato farar ƙasa a jikinsa ko wani abin da yake da kama da farar ƙasa don maganin kirki a jikin shi da kuma da sai ce ne ألا ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتفضل وأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب
da alam tara in ba ka ganin ranke daɗe an Allah a taka suratan Allah ya baka wani matsayi kara kulla mulkin duna ha ya tazabzabu dukkan wani sarkin da ba kai ba yana kaiwa ya komo ne ƙasa da matsayinka ma'ana sauran sarakuna ba su da matsayi naka duk wani sarki da za a ga ya yi ƙasaita sai dai ya yi ƙasaita a matsayi na daidai shi amma ba irin naka ba wa annaka shamsun wal muluku kawaki ai kenan rana ragowar sarakunan dukkan su taurari ne kawai idza tala'at ita ko rana in ta hudo dan yubdu min hunna kawkabu babu wani tauraro kuma da zai saura a sama waye zan tana tasiri dan ma na je wajen wadancan ko menene da na dawo wurin yanzu ai na zo inda ranar take tun daga wajen taurari abin da ke zuwa take nan walasta ولست بمستبق بمستبق الأقل لا تلومني على سأة أي رجال محذب walasta bi mustabqin akan la talummuhu ba fa yadda za a yi ka iya zama da wani dan uwa da ba za ka zarge shi ba ala ta'atin akan wata kasawa ta ce da kan wani laifi na shi an gane ku wato kuskure shi ne sha'a anan ayyul rijal al muhazzabu wani mutum ne wanda yake wankakke ɗari bisa ɗari yadda za a ce maka da maka laifin nan da nayi din da ban yi ba je ka nayi ai dama ba dan adam din da ba ya laifi kuma babu wanda zaka zama da shi a duniya bai maka laifi ba fa in aku mazluman
فإن أكن مظلوما فعبد ظلمته وإن أك باعث ذاك مثلك يؤتيه fa in aku mazluman labarin da aka kawo wurinka aka ce na ce kaza in na kasance an zalunce ni ne ƙarya aka yi mun fa abdun zalamtahu kai kuma ka dauka to ka ka zalunci bawa ka zalunci bawa ba tare da yalafi ba wa in aku da'utu ba in ko abin haka ne ne na faɗe shi wato yanzu na tantance a ba a karɓi hanzari na kenan fa misluka ni utubu dama irin ka ayyana ba mutane hanzari sai na ta fara ai maka laifi ka yafi ko kuma sai idan ya riga ya ɗaure shi ta ko ina ke haka kasidar ta take ta bada uzuri musa take cewa idan aka ce wane ne ya fi kowa iya waka to basana waka din ba sa iya cewa ga wanda ya fi kowa iya waka cikin waɗancan sai dai kowa su faɗe shi da safiyarsa su ce na duga idan ta zara in dai na duga ya zo zai baka hanzari bayan ya maka laifi to ya fi kowa iya waka yoron kai idan sharif ko kuma yoron kai in ya bugu to ya fi kowa iya kowa ne idan ya yi kaza wato kowanne akwai abin da yake zunguro kariha ɗinsa ta waka wato a, baiwarsa ta waka akwai abin da yake taɓo ta shi wurin lokacin in ya bugu ne to a nan ge- a nan gurin waka ta take fi kyau kamar da shi kuma na duga idan ya tashi ba da hanzari kamar yadda an tara idan ya tashi maganar jarumta kowanne akwai abin da yake fi da shi. an gane ko ina ga wannan shi ne abubuwan da suke da za mu iya faɗa kullum da ɗaiɗaikun kalmomi ko kamar da nace a baitan la'ana suna amfani da shi a wajen mai yabo ko dai suna nufin kafi karfin a zage ka ko suna nufin kafi karfin ka ya zagi don su a laraba suna ganin yin zagi ɗin ka zana nuna rikin mutum a ji mutum na furta zagi a bakinsa to kalma ce ta yabo suke a baitan la'ana wato kafi karfin zagi ko kai ba ka yin zagi a hatanmu abin da yake san damuwa lafazin an sabu daga annasab ne annasab kuma shine wahala at-ta'ab kenan fadittu ka anna al-a'idati farasna li al-a'idat ay az-za'irat lil marid farasna daga al-firas ne farasa ya furki farasna li harasan al-haras shine ash-shawq wato kaya biha yu'la firasi wa yuqsabu yuqsabu huwa ana yukhlatu al-qalb shine al-qashab halaftu فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب لئن كنت قد بلغت عني وشاية الوشاية تسمي النميمة النميمة أن ذلك لم بلغك الوافي أذكت وأكذب ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد المستراد المكان الذي يروده الإنسان ويذهب إليه حينا بعد حين حين المستراد ومطلب ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقربوا كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم اصطفيتهم بمعنى اخترتهم يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فلم ترهم في فكر ذلك أذنبوا فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجربوا مطلي به القار القار شيني كمر فلر كساكنا مطلي به وانا أكا تشافاوا وانا راقبي وانا أجرب أجرب alam tara anna Allah ataka suratan lafazin sura yana nufin manzila matsayi tara kulla malikin duna hayatin zabzabu ya kamata ce kulla malikin amma idan zai ce kulla malikin to sai baitin wakar yayi ya karye da haka sai sukuni a kan lam tara kulla malikin duna ha ya tazabzabu daidai yake da yake malik wato kenan wa annaka shamsun wal muluku kawakibun idza tala'at لم يبدو منهن كوكب لم يبدو بمعنى لم يظهر منهن كوكب ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث الشعث وتسيني أيدي أي الرجال المهذب فإن أكو مظلوما فعبد ظلمته وإن أكو ذا عتبة فمثلك يعتب العتبة وتسيني كربان هنجري أنغانكم فإن يصبروا فالنار مثلا لهم وإن يستعتبوا kuma hum bil mutadin ko da sun ne musu bada hanzari ba ma za a karba hanzarin su ba wato kafirai ke al utba shi ne karban hanzari ko bada hanzari mun kammala aiko alhamdulillah na'am ba da karantawa to babu ne babu ne babu ne babu ne amur ka jaraba insha Allah wato dai yawanci wani lokacin karatu kana yin shi ne daidai yadda ka ga damuwar mutane da musawa din mutane kowane karatu za su ce malami na yin sa ne gwargwadon yadda ya ga damuwar mutane akan shi karatun da ko fahimtar su game da shi damuwa da shi daban fahimtar sa kuma daban to in damuwa da abu da fahimtar sa ta zanto a matsayi da ake bukata to sai ka iya fargawa yawanci za a ga mutanen masu kan karatu larabci ba sa ba da shi yanzu ko da a larabcin na hau kawai mutane amma adab ba ya ba mutane ba sa san adab to shi sa sai nake yin sama sama kawai bai suka biya amma dai insha Allah wannan shawarar ta mai kyau ce don wannan za ta ba da dama musamman rubuce-rubuce na adab din ko da na adab iri yadda ake ta faɗin da na hadisi ko na tafsiri ko na aƙida yanzu muna ta sanin su sanin da tafan adab din zai taimaka musu wata rana wata guguwar ta taso ga mutum yana san adab din ko da yanzu baya san na'am